أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا أشرين دبقوي قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا تدبو إيدة تريه أولى ثلاثين دترى وان دي دي دي شاء تيقى وسن شدا miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da biyu zuwa ta ɗari da uku a cikin wato suratul ma'ida a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta ɗari da biyu zuwa ta ɗari da uku muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta manzo a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ce ma ja'ala Allahu min bahira
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الله سبحانه وتعالى يتي ما جعل الله من بحيرة الله بيسن بحيرة با an gane ko a nan muka ce ba a fassara ja'ala da khalaqa dan yana ɗauka khalaqa ko to amma ba a cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin ma khalaqa Allah Allah shi ya halicci komai قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار an gane ko sai dai mu ɗauki ja'ala bi ma'ana sayyara Allah bai mayar da ita kaza ba su ne suka zo suka canza dama shi dan ya ce wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ina fata an fahimta ko kuma ma shara Allah kenan Allah bai shar'anta ba min bahiratin na daga bahira bayanai sun gabata ajiya wato nau'i ne na raƙuma wala sa'ibatin da sa'iba wanda suke keɓance ta, wala wasilatin da wanda take sadar da haihuwa, wala hamin da kuma wanda ya kare wato bansa. In kun ka ɗauki duk waɗannan kalimomin a lugance suna da ma'ana, bahara shai'a ƙata'ahu, sayyabahu an gane ko ikhtassahu ko ikhtassa bihi, wal wasila daga wasala yasilu ne, alham daga hama yahmi ne, kenan dai suna da asali a ma'ana ta luga, ina fatan kun fahimta. ولكن الذين كفروا سيدي وأن نكافرتا يفترون على الله الكذب سنا كركر قرية سجنجنا تزوى الله سوتي أبو كذا الله ياتي كذا وتباين قرية أدى مسألة با bayan an yi ƙarya kuma a jingina ta zuwa ga Allah ya zallafi biyu an gane akwai bambanci tsakanin ka yi ƙarya akwai bambanci tsakanin ka yi ƙarya ka kirkira ma wani ita yin ƙarya cikin karan kanshin laifi ne danganta shi kuma ga wani laifi ne na biyu an gane ko to sun kirkira ƙarya sun ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza alhali Allah ya hana wannan domin mai kirkira irin wannan ya ce Allah ya halatta kaza ko ya haramta kaza akan ƙarya wato akwai alama ta kafirci tare da shi kuma in bai tuba ba zai shiga wutar jahannama ko ba haka ba wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كما حكبا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون ko shin Allah ne muku izini ko ko ku ne dai kuke zamnawa cikin karankan kuku halatta kaza ku kirkira kaza Allah ce to wa aktsaruhum mafi yawancin su ko kuma wa aktsaruhum dukkan su sabani ne wajen fassara an gane ko wato in muka dibi kalma ta aktsar tana nufin mafi yawa a larabce to amma in muka kalli kafirai dukkan su babu mai hankali daga cikin su tunda Allah ya ce ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس تتي لهم قلوب لا يفقهون بها kagane to kaga suna da zukatan da ba su fahimta da su dukkan kafirai kuma ba su da hankali a shar'ance shi yasa wasu malamai suka ce na aksaruhum ana nufin dukkan su ina fata an fahimce ni wadansu kuma suka ce a'a wato mafi yawa daga cikin su suna yi akan jahilci waɗansu sun san abin bai dace ba amma sun bi mutanen su don son bin rai kinan sai zamanto ba su da hankali irin wato mutumin da ya bi son ran wani ya aikata wani abu shi ma dai ai bai dace a yana da hankali ba domin ya bar aiki da hankalinsa ya koma yana aiki da son ran wani to kaga wannan yana da alaka ne da ayat da ta gabata kullu yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith domin aktharuhum an gane walau a'jabaka kathratu al-khabith mummuna ko da ya yawa kar ya ɗauki hankalinka ina fatan kun fahimta ko kuma in mun ɗauki at-tayyib da al-khabith mai kyawo da wanda bai da kyau kun san ana iya cewa mai kyau da mara kyau ko da wanda bai da kyau an gane ko ko kuma mummuna wanda yake azamta ne da wanda yake mai tsarki to duk dai yadda zaka fassarawa zaka iske fadin ma'anar kalimar zai zo dan mi min mun dauki mai kyau da mara kyau Allah ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum kaga ba a cewa wannan tafi wannan yawa sai a ce tafi wannan kyau ko ba haka ba sannan kuma al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wanda ya tantanta da mummuna shine mummuna ko ba haka ba namiji mummuna ya dace da mace ƴar uwarsa mummuna haka mai kyau hakan ga to nan komi yawan abu in dai ya kasance ba mai kyau bane aikin banza ne shi yasa kada ka damu da yawan mutanen da suka kau da kai ga lissafin Allah ina fata an fahimce ni domin mafi yawanci zaka ji an ce mafi yawan mutane walakin na aksaran nasi la yu'minun da yawa daga cikin mutane ba za su yi imani ba wannan lokaci da muke ciki ko ba haka ba akwai da yawan mutanen da suka kau da kai ga lissafin Allah ko ba haka nan bane in ka kasa ko cikin musulmi yan kaɗan ne zaka ga suna karatun alqur'ani ko ba haka ba to wanda ya kau da kai daga karatun alqur'ani to shi wannan Allah ya kamanta shi da jaki an gane ko fama lahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara kaga mutumin da ya kau da kai daga lissafin Allah Allah ya ce yana tamka da jakkai ko jakuna ko jakai an gane ko to kaga yawan waɗanda suka juya suka bar littafin Allah bai dace a ce yawan ya ruɗe ka ba don saboda jakai ne na wutar jahannama ina fata an fahimce ni wannan koda da yawan mutane sun bi ƙarya saboda muna lokacin da mutane ba su aiki da gaskiya to amma in kana ganin kai kadai ne zaka sha wahala sai ka ce ba ka bi ba a'a qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tu'minun amma walakinna aktharan nasi la ya'lamun walakinna aktharan nasi la yashkurun walakinna aktharan nasi la yu'minun to dan mi zaka damuwa da yawa ko da yaushe kowa yana son a ce dai inda akwai yawa da wannan ne ake kwaro mutane a ce la majority to in dun majority duniya sun bi sabon Allah kai sai ka dawo ka bi majority annabi Ibrahim alaihi salam shi kadai ya kalubalanci duniya gaba ɗaya kakaf manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya kalubalanci al'ummar duniya kakaf inda ana bin majorite da sai ya dawo da mutanensa kuna ta wasa da hankalin mutane Allah shi muna mai kyau Allah ce wa idza qila lahum ta'alu
wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah إلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون
وإذا قيل لهم إذا أكتد سوء وآيتد سوء ألا بيكاو وند ذكرا سبا أنقاني ليفيد العموم تعالوا إلى ما أنزل الله كذوزوا أبين دا الله سبحانه وتعالى يستبكر وإلى الرسول كذوزوا منزو شيمك بيان الديني قالوا ذاك حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا abin da muka iske iyayenmu a kan shi ya ishe mu shi hujjar shi abin da iske iyayen shi a kai an fahimta ko shi yasa sayyid sabiq wannan wanda ya littafi wato fiqh sunna yana da littafi sunansa al-aqaidul islamiyya waɗansu malamai sun yi naqdikin dan yace al-aqaidul islamiyya domin aqidatul islamiyya kamata a ce waɗansu malamai suka ce a'a saboda abubuwan da za a imani da su ba guda bane akwai arkanul imanu sitta to kenan akwai aqida wato billah wanda muta'alliqa billah akwai bil kutub bil yawm al akhir bil kaza shi yasa yace mata al aqaid al islamiyya ina fata an fahimce ni yake cewa at taqlid hijabul aql shi taqlidi yin koyi an gane taqlidul a'ma kana koyi ba ta kamar yadda makaho yake bin majayi an gane ko to hijabul aql shi ke sawa hankali bai aiki in kaga an batar da dan adam to hankalin shi ya bar aiki don kaji Allah ya ce wa aktharuhum la yaqilun in hankalinka ya bar aiki to shikenan ka zamanto dabba dabba ma za ta fika yadda ake so haka za a yi da kai shi yasa dole an an yi bayani hankalin nan da shi aka dora ma shari'a da shi kake iya tafiya kai kasuwanci ka bambanta kaza da kaza da kaza in ka bari wani ya ce maka a'a kakkai aiki da hankalinka duk abin da zo ma da shi ka karba kaga ya dauke ka kakare da kabi ka zargu shikenan an sama ya giya ga waya sai tafiya ina fata an fahimce ni dan haka dai waɗansu malamai suka ce anan akwai zammu ta'assub kuma abinda ake yi at-ta'assub shine wato mutun ya ce shi ka'ida bai karɓar ra'ayi sai ga wani ko mutum ya zo ya tsaye ga mazhaba guda ya ce wannan mazhaba ita ce muka karanta tun gadin gadin ko da an samu dalilin da ya saba mata mu ba za mu barta ba wannan kuskure ne an gane ko domin za ka iske malami zai yi fatawa cikin mazhaba ɗalibansa su warware ta su ma ɗalibansu su warware ta inda ana tabbata akan abu guda da nan ya kamata a tsaya ina fata an fahimci ni da babu ijtihadi a cikin addinin musulunci sannan kuma waɗansu sun kawo akan wannan tana bayani ne akan taklidi duk da yake waɗansu malamai irin su ibnu ashu sun ce nan babu zancen taklidi dan nan ana zancen kafiri ne da wanda yake musulmi to nan kaga ba ana zancen kafiri da musulmi ba ana zancen malamai ne na mazhabobi daban-daban ba waɗanda za su yi ma bayani ka karɓe na kaza ko na kaza ko na kaza ina fata an fahimta dan su bambanta taklidi wancan taklidi ne na cikin musulunci akwai aya da za a baka ko hadisi ko malami ka tambaya wancan kuma taklidi da suka yi babu wata hujja kawai hakaran su ne yake so ina fata an fahimta akan shirka suka iske iyayensu akan su annabi ibrahim da ya tambayi iyayensa ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha aibidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin kaga hamma maki suka yi aji itana bil haqqi am anta min al-la'ibina wala ni gafuru ko ba haji cewa ba wasa ne kake yi koko daga gaske kake yi da kan zo mu da wannan magana a cikin suratul shu'ara da ya tambayi su wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum iz tad'un أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون haka muka iske kuma Allah ya bada labarin cewa wannan ɗabi'a ce ta al'ummomi gaba ɗaya ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma 'abadnahum ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون Allah ce to waka zalika ba waɗannan su na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga abin da suka faɗa ba to waka zalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun haka mutane suke so kawai a bar su su bi abin da iyan suke so amma dauki ilimi na duniya inda ba a karawa a kawo wani abu da mutane ba su ci gaba ba yau in wani ya kawo wannan wani zai kara wannan wani zai kara wannan kalli jirgin sama kalli na'urori kalli salula kalli phone kalli bi kalli bi ba taqlidul a'ma bane domin inda sun yi taqlidul a'ma nan za su tsaya cak babu tsari amma dan adam ina sai ya tunkushe kanshi ya tsaya wuri daya yana taqlidi ba tare da ya san dalili ba an gane waɗansu dole na su yi karatu ba su zamanto za su koya ga wasu fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun amma malami ya kamata ya kamata yayi kokari yayi karatu ya san yadda ake istinbatu ya san dalilin da zai ba bai dace ka dauko magana ta fiqhu ba daga wani littafi baka koma zuwa ga dalilin shi malamin ba kaga dalilin mai karfi ne ko ba mai karfi bane a matsayin ka na kana da ikon da zaka iya bincike wannan duk shine kai mu baya in an zo da fatawa ba dalili ake kallo ba alhali ko malamai suke cewa duk maganar da ba ta Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba yustadallu laha wa la yustadallu biha yustadallu laha in kace Imam Malik ya ce ko Imam Shafi'i ya ce ko Abu Hanifa ko Ibn Hanbal ko Ibn Taymiyyah ko ma wane ne to yustadallu an gane laha sai a nemo dalilin da yasa Imam Malik ya ce kaza shi yasa kajin ya ce Allah ya ce kaza ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko ko aikin da ni iske magabata na suna yi in bai samu nasi cikin alqur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma wala yustadallu biha ba a kafa hujja da maganar Imam Malik domin in ka kafa hujja da maganar Imam Malik wannan sai shi kafa hujja da maganar Imam Shafi'i wannan ta Abu Hanifa ta Ibn Ahmad bin Hanbal ba mun ce ka aika karatun fiqh ba ayi musamman kai zurfi cikin mazhab sahaba guda ka santa sai ka kalli muqarana ka kalli hadisi ka karanci hadisi ka karanci alqur'ani sai ka zamanto faqihi na hakika ina fata an fahimce ni da zaka gaji mutum ka ce wannan shedani ne ko sabon yaro ne ko tambadaddin yara ko ba su da ladabi sai mu ce maka karanta tarihin Imam Shafi'i dalibin Imam Malik ne ko ba haka ba to ya an kai kuma ya saka ma Imam Malik kenan shi ma Imam Shafi'i lalataccen mutum ne ko Ahmad bin Hanbal ya yi karatu ga imamu shafi'i to kuma sun yi saɓani da shi shin wannan ya nuna cewa shi ma imamu ahmad bin hanbal shi ba mutumin kirki ba ne ya kamata mu zamanto muna yin abubuwa akan fahimta ta gaskiya kuma da neman gaskiya ba son neman ɗaukaka ba ko tozartar da waɗansu allah ya gane da mu Allah subhanahu wata'ala ce awalau kana aba'uhum shin koda iyayensu sun kasance la ya'lamuna shay'an ba su da sanin wani abu na addini ake nufi anan wala yahtaduna ba su shiri ba su akan wato ba za su shiriya ba akan hanya wadda take ta daidai wannan aya tana daga cikin al-mutashabihatul alfaz in an kace mutashabihatul alfaz ayoyi ne wanda suna kamanceceniya da juna ta fuskar waɗansu lafuzza cikin suratul baqara wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا كاجا اتبعوا سن تكين سورة لقمان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا كاجا إتا لقمان نفركو اتبعوا نبي حسبنا إتكو واتو سورة المائدة wato idza qila lahum ta'alu ta saka musu gaba daya an gane ko kenan ittabi'u ittabi'u cikin luqman an gane ta'alu cikin suratul maida hasbuna cikin wato al maida da kuma luqman baqara alfaina sai malamai suka ce nan in an ce ittabi'u ku bi ma anzalallahu abinda Allah ya sabkar nan biya an ka ce qalu sai bal nastabi'u za mu bi ma alfaina alaihi aba'ana abinda muka iske iyayenmu akan shi an gane ko can kuma cikin suratul luqman da an ka ce ittabi'u ma anzalallah qalu hasbuna ya ishe mu kenan in an ce ku zo sun san abinda ake nufi shi zuwa ba shine bi ba shi yasa lokacin da an ka ce abi sai su ce za mu bi in an ka ce ku zo wani lokaci kafin ba su zo ce abinda iyayenmu suka zo mu da shi ya ishe mu wani lokacin kuma suna iya su zo din bayan sun zo in sun kaji abinda za a faɗa su ce a'a bal nattabi'u ko hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana ya dai ishe mu babu ruwan mu da qur'ani da hadisi da abinda ya kama da haka abinda iyayenmu suke akan shi shine zamu tabbata ƙarya kake yi wallahi babanka wato ya sa sutura irin ta da ko da gaye ne babanka yayi zamanin sabon wando da ake ce ma goroba kai ma koma hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana ba baban baban baban babanka ya sa walki ka koma ka sa walki dan shine kakan kakanka yasa ko ba haka nan bane ka daina kwana cikin wato gidaje na zamani ka koma ka shiga cikin bukka ka koma cikin daji tunda hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana amma tunda addini ne hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana duniya kuma a runtuma ai ta tafiya sai inda hali Allah shiga da mu gaskiya dala ce ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني عليكم أنفسكم wato alaikum asalin shi harful jarri ne da kum ala harful jarri kum damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahallil fi mahallil jarri bi ala to amma nan za a hada tana gaba ɗaya ta fita daga sanin ka wannan shi suna ake cewa asma'ul af'al wato suna na fi'ili wanda shi ba fi'ili bane amma suna ne na fi'ili akwai suna na fi'ili madi akwai suna na fi'ili mubari'i akwai suna na fi'ili amri an gane ko ma'ana zaka iske misali in nace sahim bi ma'ana uskut an gane ko to sai a ce ismu fi'ilul amri domin ba fi'ilul amri bane an gane ko hayhata hayhata lima tu aduna ay ba'uda to shi hayhata hayhata sai a ce ismu fi'lu wato madi to nan alaikum anfusakum ay ilzamu anfusakum shi na malaman wato nahwu suke kira al-ighra an gane ko in zamu anfusakum ku kiyayi kawunanku shi yasa ma anfusa nan maf'ulun bihi zai zama ina fata an fahimta zaka ga cikin larabci akwai su daban-daban kamar ilaikum wani lokaci ilaikum ila ne da kum wani lokaci a hada su gaba ɗaya ga aiki a ce wato ismu fi'ilul amri ilaikum nashrat al akhbar ay shahidu nashrat al akhbar zaka ji suna amfani da shi an gane ko to alaikum anfusakum ko kame kawunanku la yadurrukum man dalla ba zai cutar da ku ba wanda ya bata idan tadaitum idan kun shirya ila Allah marji'ukum jami'a ga Allah ne za a bayar da ku gaba dai fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah subhanahu wata'ala ya ba ku labari ga abin da kuke aikatawa akwai abin da malaman tafsiri suke kira tafsirul qur'an ala daw'il maqasid ka fassara alqur'ani ba akan lafuzzan da kake gani ba wani lokaci an gane amma sai an samu dalili wannan aya in muka dube ta zamu ga ah to Allah yace alaikum anfusakum kawai kai ta kanka ba ruwanka da kowa la yadurrukum man dalla idha hadaytum dan haka ba ruwanka da kowa kenan wa'azi ba yanzu a daina yin wa'azi gaba ɗaya cikin al'ummar musulmi to kaga in muka kalli zahirinta za a samu matsala to shi yasa akwai asar wanda ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo shi a cikin tafsirinsa yake cewa inna ababakar siddiq radiyallahu an lalle sayyidina abubakar siddiq Allah ya kare yadda a gare shi qama khatiban wata rana ya tashi ya hau minbari yana huduba fa hamidallaha sai ya gode ma Allah wa asna alaihi yayyabi Allah thumma qala yace ayyuhan nas ya ku mutane innakum taqra'una hadhihi al-aya lalle ku kuna karanta wannan aya ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun yace wa annakum tad'unaha fi ghairi mawdi'iha kuna adha taba wurin taba wa anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa innan nasa idza ra'aw al-munkar mutane in sun kaga mummuna wala yughayyirunahu ba su canza shi yushiku Allahu azza wa jal yayi kusa Allah subhanahu wa ta'ala an ya'ummahum bi'iqabihi ya game kowa da kowa da musiba to kaga in an ka ce a daina yin wa'azi kamar da suke cewa ai cewa an kai kawai mutane ma kowa ya je abin da ya ga dama ko ko kawai kabari na daban naka daban a'a a wannan ba gaskiya bane wadansu kuma sun yi riwaya daga ibnu mas'ud radiyallahu an yake cewa wato an tambayi ibnu mas'ud yace inna hadha laysa zamanuha wannan aya yanzu ba ta aiki innaha al-yawm maqbula yau ana karbata walakinahu qad yushku an ya'ti zamanuha tana yiwa lokacin ta zai zo wato wani lokaci ne ta amuruna fa yusna'u bikum kaza wa kaza za ku yi umurni za a yi muku kaza za a yi muku kaza da ka daga hannu za ka magana a ce a kashe kenan ana cikin tsanani yace au qala fala yuqbalu minkum ko ku mutane ba sa karba suna ganin mahukata ne ku ku ci gaba ba fa hina idhin alaikum anfusakum wa la yadurrukum man dalla a wannan lokaci kada ku damu sai ku bar aiki da ita wannan shi ibnu mas'ud yana ganin akwai ga wannan asar lokaci in ya kai na karshen zamani wanda al'amura za su cakule wanda mutum zai fita ya daina da awa ya fitar da dukiyarsa ya yi kaza to amma duk da haka nan wannan ba shi ke nuna za a daina yin wa'azi ba don al'umma wato shi qur'ani jumla ce mutakamila an gane bai yiwuwa ka ɗauki aya ɗaya ka ce za ka fassara ta kamar saura in muka ɗauki wannan aya sai ta ce a bari yin wa'azi amma in muka kalla sai muga alqur'ani kuma ya ce ayi bayanin gaskiya wa qulil haqqu min rabbikum faman faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sannan an tsine ma bani isra'ila saboda ba su wa'azi lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun abin da yasa ma muka fi su su an ce kanu la yatanahawna an munkarin ku ko an ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sannan kuma Allah ya sharɗanta ba a samun cin nasara sai an yi da'awa والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جاء أم آية في سورة ال- الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب جاء حديث لما تم زاء الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ما ترانا تاتم بما زاء الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون ينزقوا الله ذي هلكت دمكم أقوى متعلين بريكم ya ce na'am idan kasurar khabs ko khubs wato idan ɓanna ta yi yawa to lalle tana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da mutane in an halakar da su sun mai ba a suna ala niyyatin kamar da wata riwaya ta zo ta yi bayanin wadansu mutane da a halakar da su sai a tayar da ko akan niyya masu banna sun yawa sai a halakar da mutane sai a tayar da kowa akan niyya shi mai karatun qur'ani ya tashi yana karatun alqur'ani mai waka ya tashi yana yin wace wace ina fata an fahimce ni wannan hadisin imamul bukhari da imamu muslim suka ruwaito shi ina fata an fahimce ni don haka dai ya ku uwa musulmi da'awa wannan lokaci muna da buƙatar muna da ilimi wayayyin masu da'awa mu san sharuɗan da'awa mu san abin da da'awa take buƙata kai ya zamanto kowa yana da izinin ya shiga gidan rediyo kai ya zamanto kowa yana da izinin ya shiga gidan tv ya faɗi wannan ya faɗi wannan sai ya cutar da musulunci fiye da alkhairin da zai kawo domin fatawa guda mutane sun ɗauke ta akan kuskure dubban mutane za su aiki da ita kaga ya gama mutane musiba to shi yasa waɗannan mutane suke son a barbarin ko a bar kowa shirin kayi saboda addinin musulunci ya lalace domin masu waɗannan 'yan dagaji malamai na Allah masu ilmi sai sun yi haƙuri wani lokaci dole sai an shiga gidan rediyon nan dole sai an shiga gidan TV ko a rinka ɗaukar karatuttukan su a wuraren da suke gabatarwa a saka su a gidajen rediyo da gidan TV don saboda maɓannata sun yawa masu zuwa su haramtar da abin da Allah ya halatta sun yawa a cikin al'umma malamai sun kawo wannan aya tana da alaƙa da da'awa kai tsaye don haka dole sai mun yi haƙuri mun kawo asar da dama da suke da alaƙa da da'awa musamman saboda wannan zamani na farko wajibi ne ga mai da'awa ya aikata irin abin da yake cewa mutane su aikata dole na in kace mutane su yi in dai kana da ikon yi sai kai in kace a bari kuma a bari amma kaka zo kace ba mutane su yi kai kace ba za a yi ba wannan za a samu matsala in ka zo kace mutane su yi ka ki to kaga ka bata da'awa ina fata an fince ni Allah ya zargi malaman bani Isra'il atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun Allah ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun annabi shu'aib yace wa mutanensa وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أكوي حديثي نا أسامة أن زيد وان ديكي نفسي صحيح البخاري دا صحيح مسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يانونا مال من دا yake umurtan mutane da su yi abu kuma yana da ikon yayi bai yi ba ya hana mu mutane abu ya je ya aikata abunsa a boye to ranar tashin alkiyama wato azabar ci ta fi tsanani da ta ɗan wutar jahannama za a zo da shi fatan da taliqu aqtabuhu hanjin shi gaba ɗaya za su zubike fa yaduru biha kama yaduru al-himaru birha yana ce wayan wuta kamar yadda wato jaki yake ɗauka abin nan da ake niko da shi wato duwatsun nan na da waɗanda ake niko da su waɗanda ake ce maredi yana juyawa da su yana jujjuyawa yana abin da sai mutane su tambaye shi a akar masalla ba kai ne kake ce muna kaza ba kake ce muna kaza ya kamata mu da sa tsammanin mallan yana aljanna yace lalle ina umurta ku da kaza amma ni bana aikatawa kuma in nace ku bar kaza ni in je in aikata shi yasa Allah ya mini wannan azaba Allah shi mun tsari da wannan sha'ir yake cewa fa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfa man iyyahu ta'muru atiya kai in ka kasance ta'ti kana zoma kana zakke ma an gane abinda kai kake umurni da a bar shi ka zo ka aikata shi wanda kake cewa ai kai baka yi ko ba haka ba yace to tulfa man iyyahu ta'muru atiya zaka samu wanda ba kai ma umurni shi ma sai ya aikata sai a gami dai domin malami bai cewa ayi shi ba zai yi ba ba haka nan bane duk annabawan Allah abin koyi Allah ya koro ya turo su an gane ko sannan kuma sharadi na biyu ga masu da'awa musamman wannan lokaci ya zama su akwai ilimi babbar riga ba ta isa babbar rawani bai isa dogin geme bai isa mota mai tsada ba ta isa wani mai kuɗi shi ɗan magin di bai isa wani ɗan siyasa ɗan mai magin di bai isa wallahi dole sai an yi karatu kuma karatu ingantacce da haka kawai ka zo ka zamna ka ce da wasu za ka yi aiki da mazahir wannan halaka ce domin tana yiwa ka ce wa mutum abu haram ne ashe halas ne Allah yana so tana yiwa ka ce halas ne ashe abu haram ne kaga ka cutar da addini kuma ka cutar da kanka sannan kuma daga cikin abin da ake bukata cikin da'awa in akwai karfin hanawa za a iya hanawa masu mulki ko a gidanka kana da izinin ka hana wani abu wani lokaci in nasiha ba ta yi ba dole sai an hada da karfi wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas sannan in za a wa'azi sai an tabbatar da cewa in an yi wannan da'awar to abinda zai abkuwa ba zai hibanna ba bisa ga wannan an gane kana so misali ka kafa daula ta musulunci kai baka da karfi baka kere-kere baka iya kare kanka to har an samu matsala ina fata an fice ni kamar ka bude ma makiya addini su kai ma addini hari an gane ko yanzu misali kasar koriya ta arewa sai su yi abin da suke so saboda suna iya kare kansu su faɗi abin da suka ga dama amma mu yanzu mun ce muna so mu kafa daula ta musulunci dibiyar da an kai kasa kasa kasashen musulmi a nan afirka da kasashen larabawa saboda mi saboda ana kokarin sai an yi gaugawa kenan ko da za a yi to sai in ya zama to abin babu mafsada ukhra akbar min hawan da za su zo don in haka nan ne to sai a daina kenan an ce wata rana shekul islam ibn tabiya yana tare da ɗalibinsa akwai waɗansu mutane da ake kira asata waɗanda sun kai hari kafin su musulunta a ƙasar musulmai shikenan suna shan giya sai wani ya ce aka ramaka Allahu a ja'a waɗancan mutane wa'azin su daina shan giya mana ta ce a ba su da abin da suke ya ce in ba su sha giya ba suna da makamai a hannunsu za su kashe musulmai su yi ta'addanci to haka a bar su can hankalinsu ya wuce musulmi su samu su wuce ina fata an fahimce ni yana da kyau mutum ya zama to yana da fiqhu ya san abin da yake yi sannan kuma malamai suka ce ana yin da'awa ne in ya kasance ana tunanin za ta amfani fa zakir in nafa'ati zikra in ka san kai kai kai kai kai har kaga alamun abin nan mutumin nan ba zai karba ba wadansu malamai suna ganin sai a bar shi dan haka dai wannan shine sharuɗan da ake bukata ga mai da'awa musamman a wannan lokaci da mutane suka dauki da'awa hanyar neman abinci menene fa'idar da tassa ake yin da'awa na farko dan saboda kowa in yazo gaban Allah bai da wata hujja da zai faɗa rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul ranar tashin alkiyama in an kazo ba ka da wata hujja da zaka faɗi malamai sun yi bayani in ka ga dama kai aiki in ka ga dama kakka yi abu na biyu su malaman nan in busi ba Allah zai tambaye su shi yasa kakka sa tsammanin wa'azin nan da ake yi ana son a ɓata ma wani da rai ne amana sai Allah ya ce a faɗa dole na kuma sai an faɗa ko za ka so ko ba za ka so ba amma ka bari in an yi bayani karɓa wannan ya rage naka saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ne ina fatan kun fahimta sannan kuma malamai suka ce abin da yasa ake yin da'awar cikin fa'idodinta wanda ba a sa tsammanin ya tuba ba yana iya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Muslim ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda yadda munkaran abu mummuna abin ki to ya canza shi da hannunsa فإن لم يستطع إن يكاسى فبلسانه تسيد هلشنسا فإن لم يستطع إن يكاسى فبقلبه سيد زوت يرسى يكامة أبن وهذا أضعف الإيمان هو ذلك أضعف الإيمان والنشين مفي رون الإيمان da haka dai a takaice da'awa tana da mataki-mataki wanda bai da izinin ya hana abu yanzu kana matsayin kai ba kai ne shugaba ba sai ka zo ka ɗauki matasa suka je suka kai hari gidan karuwai da gidan giya kaga wannan kai baka da ikon da za ka yi wannan amma hukuma ita za ta iya wannan sannan biye da nan ba ana nufin hukuma ita kaɗai ba a'a kai a gidanka kana iya canza wani abu da hannunka don waɗansu ce biye da hukuma bilisanihi malamai bi kalbihi sauran mutane ba haka ake nufi ba kowa yana da biyadihi akwai inda kake da biyadihi darakta a ma'aikatar sa biyadihi ne ina fatan ku fahimce ni dan waɗansu suna ta kuɗawa sai ai ga inda abin suke malamai suke cewa in za a yi wa'azi in dai ka tabbatar da shugaban da za ka yi ma wa'azi an gane ko ba zai cutar da kai ba kuma ba zai cutar da musulunci ba to sai kai masa wa'azi wannan babu wata matsala abu na biyu in ba za ka iya masa wa'azi ba kuma ka san in ka yi magana za a yi abin da ya fi wannan to malamai suka ce sai a ɗage kafa domin mi domin amfani ake son a samu abin da zai ƙara mayar da musulunci baya ba a son wannan sai abu na uku abin da abba a yarda da shi ba shine ka yarda da abin da mutane suke aikatawa a cikin zuciya wannan kowa yana da ikon shi don an ce azaful iman da kaga baka kyaman mummunan abin da ake aikatawa to ka binciki imaninka ina fatan kun fahimce ni dan haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ummu salama radiyallahu anha take cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum wato wato innahu yadda al'amari yake satu'malu alaikum umara za a kawo muku wato shugabannin ne fa ta'rifuna wa tunkirun za ku sani kuma za ku kyama ma'ana za ku ga abinda kuka so kuma za ku ga abinda kuke kyama fa man kariha faqad bari'a duk wanda ya kyamata da zuciyar shi akwai imani kenan ya tsira wa man ankara faqad salima wanda ya kyamata da zuciyarsa ba bayani ba abinda malamai suka ce shi ma ya tsira walakin man radiya wa taba'a zunubi yana akan wanda ya yarda da zunubi wa taba a yabdi kai ba an an ce yarda ka ce ka da abu kakka da abu a zuciyarka kuma kakkabi kuma kakka zo wajen da ake banna ka kubuta qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kina akwai wadansu mutane tun da hadisi ne suna tambaya shin ala nuqatiluhum ba za mu yaƙe su ba qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ma sallu matuƙa suna sallah ba za a yaƙe su ba za a tafi sannu sannu har yanzu dai akwai hadisin da yake da alaka da awa kai tsaye hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir yana daga cikin mafi kololuwar jihadi ka faɗi magana ta gaskiya gaban shugaba wanda yake azzalumi an gane ko da zai kashe ka wani yana iya ya ɗauki wannan bai yiwa kowa ya yi shiru in an ka ce kowa ya yi shiru za a yi ɓanna sai su sa tsammanin su Allah ne babu wanda ya saka musu burki a gaya musu a tsoratar da su Allah kana ganin kai babu wanda isa amma Allah na iya juye ka cikin lokaci kaɗan to kai kuma kai daga bada izini sai ka kuma karkashin waɗansu ko kuma ka dubi waɗanda suka gabace ka yadda aka yi da su irin su Samuel Do waɗanda aka kama su aka kashe su ana ɗiban naman su an kai gunduwa gunduwa da su irin su shugaban ƙasar Cote d'Ivoire ko Cote d'Ivoire da suke cewa wanda aka zo aka kama shi aka kashe shi aka bar motoci suna bi akan gawarsa da ta ƴaƴansa gaba ɗaya ka kalli misallan mutanen da suka gabace ka to wannan yana sa wasu kaga wannan tayi tasiri ko kuma inda amirin ja'ib a wata riwaya wannan riwaya wato an arwaito ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dawuda da Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun kawo ta Imam Nisa'i kuma ya kawo ta daga Tariq bin Shihab al-Bajali dan haka dai yana daga cikin jihadin da ya kamata mutum yayi ya zo ya gabatar da in an samu damar yin haka in al'amari ya tsira dole dole dole sai an faɗi gaskiya don baya yadda za a yi a zamna ba a wa'azi in ba a wa'azi gaba ɗaya sai Allah ya tsire ma kowa a ƙarshe za mu kawo asar guda biyu asar na farko shine asar na Abu Umayya Ash-Sha'bani yake cewa ataitu Aba Sa'laba nazo wajen Aba Sa'laba Al-Khushani qala nace qultu kayfa tasna'u fi hadhihi al-aya ya zaka yi da wannan aya qala ayatu aya yace wata aya qultu ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum qala sa'altu anha khabiran shi Aba Sa'laba yace na tambayi masani shine al-khabir sa'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai yace bal i'tamiru bil ma'ruf ku yi umarni da abu nagari wa tanahaw 'anil munkar ku yi hani da abu wanda bai da kyau hatta idza ra'aita shuhan muta'a sai in kaga mutane sun yi marowar da ke cikin zuciyar ku da'a wa hawan muttaba'a suka bi son ransu wa dunyan mu'tara suka sa duniya gaba ita ce babban burin su wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi kowa ya zaman to bai karbar ra'ayin wani ma'ana babu gaskiya ba abin komi sai dai kowa son ra'ayin shi ke son abi kada a zo abi aya da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da gaskiya wa ra'aita amran kaga al'amari la yadani lak laka bihi baka da iko akan shi karfi nan ya dani ana nufin karfi fa alayka khuwaisata nafsika kenan ka kebe kai ka kebe kanka wato tasgiri ne na khassa wa da amral awam kabar al'amarin jahilai fa inna min wato min waraikum ayyam as-sabri lalle bayan ku akwai kwanaki na hakuri da za su zo as-sabru fihinna mithlu wato qabdi qabdin ala jamri hakuri a wannan lokaci kamar mutum wato ya damki wato kyankyasai ne ko garoshi an gane ko lil amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan mutum yana da ladan mutum 50 an gane wato ya amaluna bi mithli amalihi irin wadanda sun kai aikin shi wannan riwaya ce ta ibnu majah an gane ko sannan kuma rawi yace an ƙara yin riwaya wato mai riwaya yayi tambaya yace ya rasulullah ajru 50 rajulan minhum shin wai daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajru 50 min minkum daga cikinku an gane ko riwaya ce kuma Abu Dawud ya kawo ta fa alayka sai ya tsaya ba alayka kenan fa alayka ya'ni bi nafsika ka kiyaye kanka wa da ankal awam kabar al'amarin jahilai riwaya ta Imam Tirmidhi kuma fa alayka bi khasati nafsik ka kiyaye kanka wa da al awam kabar al'amari na jahilai wannan hadisan da ni kawo busu inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da mun ji ana yawan bayani akan su illa dai zancen mudha'afa ta ladashi akwai hadisan da sun ka tabbatar da shi zaka iske waɗansu suna yawan kawo irin waɗannan musamman dan shi'a da yake son a ce to ai an ce waɗansu sun fi sahabbai lada an gane ko to kenan wannan ya nuna a ce sahabban nan an fi su to lalle waɗannan hadisan sun inganta na wanga na zancen hawan muta'ar kaza kaza bai inganta ba amma zancen mudha'afa ta lada za a ba su amma kuma shi Allah ne ce ko da za a ba ku ladar ba za ku kai waɗancan ba la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal dan haka dan shi aka tai zuwa inda zaka alqur'ani yayi muna bayanin al'amarin da ya kamata a ƙarshe akwai asar na ibnu dan mas'ud radiyallahu an wanda yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kila da aminci Allah su tabbata a gare shi yace awwalu ma dakhala an-naqsu ala bani isra'il ta inda tasgaro ya wato keto ma bani isra'ila ya shigo musu kana ar-rajulu mutun ya kasance yalqa ar-rajula zai hadu da mutun fa yaqulu ya hada yace da shi ittaqillaha ka ji tsoron Allah wa da ma tasna kabar abinda kake aikatawa fa innahu la yahillu laka wannan bai halatta gare ka ba thumma yalqahu min al-ghad gobe sai su hadu fala yamna'uhu dhalik bai hana mai wannan an ya kuna akilahu ya zamanto yana cin abinci tare da shi wa sharibahu su sha tare wa qa'idahu su zamna wuri ɗaya tare falamma fa'alu zalika lokacin da suka aikata haka daraba Allah quluba ba'dihim bi ba'd Allah ya buga zukatan junan su wa juna thumma qala sanna Allah ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun ila qawlihi fasiqun thumma qala sai manzo yace wallahi wallahi manzo Allah sai ce na rinka da Allah la ta'murunna bil ma'ruf wallahi ko ku yi umurni da abu wanda yake mai kyau wala tanhawunna 'anil munkar ku yi hani da abu da abu wanda yake mummuna wala ta'khudunna 'ala yadi ala yadi zalim sannan ku yi riko akan hannun azzalumi ku tunkuɗe ma'ana ku hana mishi zalunci wala ta'qurunnahu sannan ku kange shi ko ku lankwaso shi alal haqqi akan gaskiya an gane ko in kuma ba haka ba aula wato aula taksurunnahu ala alhaqqi qasra ko ko wato ku tsayar da shi ku yi masa iyaka akan aiki na gaskiya ku kawo da ku kokari wannan riwaya ce ta Abu Dawuda wala taksurunnahu ala alhaqqi atranni in muka dibi riwaya ta Imam Tirmidhi har yanzu ita ma ta zo an gane ko wato ita ko ta canza ma wannan da kansu lafuzza wato waqa'at banu isra'ila fil ma'asi bani isra'ila sun kasance suna aikata sakon Allah ko ba haka ba hatta nahatuhum ulama'uhum hamma lamman su suka hane su falam yantahu su bari ba fajalisuhum suka zauna da su fil fi majalisihim a wurin zama wa wakaluhum suka ci tare da su wa sharabuhum suka sha tare da su fa daraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd Allah ya buga zukatan su kenan sai zaman to kyamar juna ta shiga dama abin da yasa mutum bai son shi wa'azi dan kan mutane su kyamace shi to sai an kyamace ka duniya da ka zo ba'dukum li ba'din adu ko kai kuka kai wala'anahum ala lisani dawud wa isa ibn maryam Allah ya tsine musu ta hanyar isa dan maryam da lisani dawud zalika bima asaw wa kanu ya'tadun qala fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa kana muttaki'an sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi amma ya kasance da yana gijirce magana mai girma ce fa qala yace la ba haka al'amari yake ba wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rayuwa ta take ga hannunsa shine Allah subhanahu wataala hatta ta'turuhum ala alhaqqi atran haske kun kange su kun kamo su kun tankwara su kun nuna musu gaskiya kun nuna musu kun fi kaunar Allah da su sanan za su tsoron ku ko ba haka nan bane da ya zamanto yau an ce ba a son dan siyasa sai mai addini mun yi tsaye mun ce ba mu so sai mai addini ka su dawo su mai addini amma kun ce wanda zai ba ku kuɗi ya fi wanda yake gaya muku gaskiya ba dole al'amuran su lalace ba ya kamata ku tsaya ku yabe abin nan wannan asar na karshe na ibnu mas'ud waɗansu malamai sun ingantar da shi waɗansu malamai sun da'afar da shi in ka ji wani ya da'afar da shi ya kalli wanda sun ka da'afa shi na ina fata an fahimta in ka kalli kuma wanda ya kalli turuk din su sun zo wuri daban-daban gashi cikin tirmidhi gashi cikin wato sunan na abi dauda waɗansu malamai kuma sun inganta shi wallahu subhanahu wata'ala a'lam dan haka dai wannan yana nuna mana cewa ba sakaci za a yi ba al'ummar musulmi a ce an kai lokacin da ba a wa'azi an shigo lokacin da za a bar kowa ya aikata abin da ya ga dama wannan ba gaskiya bane yaudara kawo mu muke yi yaudara addini muke yi za a kama da'awa sai illa masha Allah mu dai wannan hanya ta wa'azi da ta karantarwa muna fatan Allah ya kashe mu akan haka Allah ya tayar da mu akan haka mala Allah ce ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum ila ahadara ahadakum al-maut يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيات اثنان ذوى عدل منكم أو آخران أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani, shahadatu bainikum asalin shi shahadatun bainakum ne sai an kai idafat wato wato adh zuwa ga wato mubtada saboda suka ce yalwatawa cikin zance wani lokaci saboda ya zama to kana iya fadar magana dai wada salo daban-daban shahadatu bainikum kenan wato shahada hukuncin shaidu na tsakankaninku idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta zo ma dai daga cikinku hinal wasiyya a lokacin wasiyya dama can cikin bakara an yi bayanin wasiya da abin da ya kama da haka da cikin suratu wato an-nisa ko ba haka ba kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiya wanda su malamai suka ce mansukhiya ce wanda suka ce a'a takhsisin ta ne an kai da bayanin da yazo cikin suratu wato nisa min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghayr mudar da abin da ya kama da haka wasiya wanda take a musulunci an riga an yi bayanin ta hadisi ya tabbata daga ibn umar wanda yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma hukam ri'in muslimin lahu shay'un an gane ko yusi bihi bai halitta ba ga mutum shine ma hukka bai cancanta ba ko bai halitta ba ga mutum wanda yake musulmi lahu shay'un yusi fihi yana da abin da yake da bukatar yayi wasiya da shi ya bitu laylataini ya kwana biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun inda sai ta kasance rubuce a hannun shi masu biyar ka bashi wallahi ka rubuta amma waɗanda kake biya bashi in ka ga dama ka rubuta in ka ga dama ka bari tunda haƙƙin ka ne in sadaka za ka yi musu wanda bai kawo ba ya zama in sadaka gare ka ko ba haka ba amma masu biyar ka bashi dole ka rubuta ina fatan an fahimce ni kuma in an ce a rubuta ba dole ba sai rubutawa ana iya shaidarwa a yi bayani ina fata an fahimce ni dan haka dai wasiyyar nan abu ce wadda take mai kyau abu ce wadda yake ya kamata mutum ya yi ta in yana da ikon da zai yin ta hinal wasiyyati ithnani dawa ajlin minkum to don haka za a samu ifnani mutum biyu zawa ajilin minkum daga cikinku ku musulmi an gane ko aw akharani min ghairikum ko ko daga waninku wanda ba musulmi ba ina fata an fahimta wadansu malamai suka ce minkum daga kabila shi mutumin da yake yin balaguro aw akharani min ghairikum ko ko wato wadansu daga cikin wadanda ba daga cikin kabilarsa ba amma zance dai mafi inganci shine min ghairikum wadanda ba musulmi ba an gane ko to wani lokaci me yasa aka kawo shahadatu bainakum kenan li yashhad اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم دومين خبرني اما اريد به واتو الامر ان انتم ضربتم في الارض in kun yi balaguro a cikin ƙasa fa asabatkum musibatul maut sai mutuwa ta kama ku to dan haka ga sai musiba Allah kire mutuwa dan musiba musiba ta kama to wani hukunci za a yi za a duba a ga abinda ya kamata a yi hukunci na Allah subhanahu wataala an gane ko menene musabbabin sabkan wannan aya akwai riwaya wadda Imam al-Bukhari yayi ya kawo akwai riwaya wadda Imam Tirmidhi ya kawo Imam Tirmidhi ya kawo riwaya da shi da Imam al-Bukhari yake cewa qala tamimud dari tamimud dari yace bari annasu minha ghairi wa ghaira adi ibn badda'in kenan mutane sun kubuta daga wannan bandani da Ali ibn Badda wa kana nasraniyaini sun kasance akan addinin kristanci ila yakhtalifani ila sham suna zuwa sham kai da kawo qabla islam kafin musulunci fa ataya sham sun ka zo ba kasar sham li tijaratihima zuwa ga kasuwancin su wa qadima alaihi maulan li bani sahmin sai wani mutum maula nasu yazo musu wanda yake banna bani sahmin ne yuqalu lahu budayl ibnu abi maryam ana kiransa budayl dan abi maryam Maryam bi tijaratin ya kawo kayan kasuwanci kayan fatauci ma'ahu jamun min fidda akwai kofi tare da shi ko moda wanda yake na azurfa yuridu bihi al-malik ya zo ya kama sarki kyauta wa huwa a'zamu tijaratihi shine mafi girman abin da yake kasuwanci da shi na azurfa fa marida sai yayi rashin lafiya fa awsa ilaiha sai yayi wasiya da ita wa amarahuma an yu an yuballigha ma taraka ahlahu abin da ya saurace su kai ma iyalinsa qala tamim falamma mata tamim yace lokacin da ya mutu akhadna zalikal jam sai muka karbi wannan kofi fa bi'nahu bi alf dirhamin muka sayar da shi dirhami dubu waqtasamnahu ana wa adi sai muka raba shi da mu da adi falamma qadimna ilayhi kafalan ma qadimna ila ahlihi lokacin da muka zo zuwa ga iyalinsa da fa'na ilaihim ma kana ma'ana muka ba su abin da ya saura tare da mu wa faqadul jam sai mu suka kofi ba fa sa'aluna anhu sai suka tambaye mu shi fa qulna ma taraka ghaira hada bai bar wani wannan ba wa ma dafa'a ilaina ghaira bai ba mu wani sa ba qala tamim falamma aslamtu lokacin da dan musulunta بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بايا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا زو مدينة فتأسمت أنقالي سيدي جيشوا أبن نندي بن شوتابا ko wato ta'assama kenan wato sha'ir bil ismi an gane ko kuma taharraja ay sha'ara bil bil haraj min zalika fa ataitu ahlahu sai na zo ma iyalinsa fa akhbartuhum al-khabar nabasu labari wa dafa'tu ilaihim 500 dirham nabasu dirhami wato 500 wa akhbartuhum anna inda sahibi mithla hadith musu saura suna can wajen abokina dan uwana wanda muka raba fa wasabu alaihi sai suka tumayo suka fado a gare shi suka kutso mai suka kai mai haji fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su an yastahlifuhu bima yu'zamu ala ahlihi ala ahlihi dinihi dinahu abinda mutane su suke girmamawa na addini tun da wato bible ce tun da kristoci ne fa halafa sai yayi rantsuwa fa nazalat ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum ila qawlihi ta'ala fa yuqsimani la shahadatuna ahaqqu min shahadatihim fa qama amr ibn al-as sai amr dan as ya tashi fa halafa sai yayi rantsuwa an ce shine maula nashi ko ko dan shi ne ya zama to shine yake da wal'anci na wannan mutum wa rajulun akhar minhum da wani mutum daga cikin mutane shi amr ibn al-as fa halafa suka yi rantsuwa fa wato fa nuzi'at al-500 sai aka kwace ke dinari 500 min adi ibn badda daga adi dan badda tamimu dari nan kafin ya musulunta ne kawai zai ce maka sahabi ya taba aikata kaza kaza kaza kaza wannan kafin ya musulunta ne yana bada labari in muka kalli riwaya ta Imam al-Bukhari ita ma ta yi bayani abinda take cewa kharara rajulun kharaja rajulun min bani sahm akwai wani mutum daga bani sahm ya fita ma tamimu dari tare da bimu dari wa adi ibn badda da adi dan badda wata riwaya ta Imam Tirmidhi ta ce ya same su can wannan kuma ta ce ya fita tare da su an gane ko duk dai ba matsala bane fama tasahmiyu bi ardil laysa biha muslim sai ya mutu a can a ƙarshe dai ya mutu ko da an samu sabani tana yiwa wasu na ganin tare suka tafi ya mutu wasu na ganin a'a bayan su ya tafi ya iske su can sai ya mutu falamma mata lokacin da ya mutu qadima bi tarikati sai suka kawo gadon sa an gane fafaqadu jaman sai suka rasa wani kofi ba su ganshi ba shine suka ce jaman ka'san min fiddatin wato kofi ne na azurfa mukhawwasan wanda wato mukhawwas ne ay manqushun fihi khututun min fidda wato an zazzane shi ma'ana akwai wato zare ko zane zane akan shi na azurfa an gane ko shine ake kira mukhawwas kalkhusi kamar kibabin dabino ko abin da aka ware an gane fa ahlafahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi su yi rantsuwa waɗannan guda biyu shine ake ce ma duyyina in ka ji an ce da wato cikin fiqhu duyyina ma'ana an danganta mutum zuwa ga addini shi an ce ya rantsuwa a bar shi da Allah in mutum ya san ciwo kanshi ba zai yarda yi wannan ba ثم وجدوا الجامع بمكة في أنك إسكوان كوفين أمكة فقالوا سنكة ابتعنا من تميم وعدي منسشة تميم دا عدي باين سن يرنقوا فقام رجلان من أوليائه سيم سنبيو دا تشن وليا وانسمم تشيسك تاشي فحالفا سك يرنقوا لشهادتنا أحق من شهادتهما رنقوا متافي وطنون ونن وأتو كينا بميدد سبا وإن الجامع لصاحبهم أنقالي كينا ونن كوفين صاحبهم ما أبو سنسني وان دا يموتوا قال sai ya ce wa fihim nazalat hadhihi al-aya a gare su wannan aya ta sabka to kaga wannan ta nuna mana cewa ga sababin nuzulin aya duk da yake an samu sabani tsakanin wasu lafuzza na Bukhari da Muslim illa dai muttafaqun alaihi shin shi shi yazo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko sai da aka kira shi almuhimmu dai lokacin bai musulunta ba balle dan shi aya fado mana da zancen cewa sahabi ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani shahadatu bainakum kenan mutum biyu su shahada dan wato ayi shahada ne ake nufi idza hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku ta kusa to hina al-wasiyatu ithnan dawa adlin minkum to wasiyar da zai yi a wato lokacin wasiya hadara idza hadara lokacin da mutuwa ta zo lokacin nan za a yi wasiya in ta kusanto ithnani dawa adlin minkum daga gare ku aw akharan min gairikum ko ku daga waninku to a yaya za a yi a ce a karɓi shahadar kafirai in mun fassara da kafirai alhali kuma kafirai ba adillai bane sai waɗansu malamai suka ce saboda lalura waɗansu malamai suka ce a'a hukuncin ta an shafe shi yanzu babu shi amma dai zance mafi inganci lalura tana iya sawa dole in bamu musulmi ya za a yi ruwan kashe gobara dole da su za a aiki ko ba haka ba ana buƙatar mai kyau ba a buƙatar mai kyau inda ruwan kashe gobara ne tunda lalura ta kama ya za a yi in wato in in antum darabtum fil ardi in kun yi wato balaguro a cikin kasa fa asabatkum musibatul maut sai musiba mutuwa ta same ku shi in antum darabtum fil ard shi in cikin gari ne za mu saka kan rai shaida nan ma malamai sun ce in akwai larura babu musulmi dole hakan ne za a yi amma wadansu malamai suka ce a'a sai in akan balaguro ne za a yi wannan saboda kallon sababin nuzul aya tahbisunahuma min ba'di salah za ku tsayar da su bayan sallah fayuqsimani billahi za su yi rantsuwa da Allah wadansu malamai sun ce sallar la'asar ake nufi don hafizu ala salawati was salatu wusta ita ce mafi daraja da kuma nasoshin da suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi rantsuwa a bayan sallar la'asar fayuqsimani billahi za su yi rantsuwa da Allah in irtabtum har in kuna shakka la nashtari bihi thamanan ba za mu sayar da shi wannan abin da muka yi rantsuwa da shi bane alƙawalin mu walau kana za qurba ko da wanda za mu yi ma rantsuwa ko shaida makusancin mu ne ba za mu yarda ba mu sai da imanin mu da wannan in irtabtum din nan an yi sabani shin yana daga cikin maganar su ko baya daga cikin maganar su in an ce in irtabtum ku musulmi kenan sai in kuna shakka ne akan su kenan wanda ba a shakka in musulmi ne ba za a sashi rantsuwa ba ko kuma su fa yuqsimani billahi kenan su ne suke cewa in irtabtum la nashtari bihi samanan walau kana za qurba wala naktumu shahadat Allah ba za mu koyi shaida ta Allah ba danganta ta zuwa ga Allah dan ka san akwai tashin hankali bayan ka inna idan lamina al-athimin lalle mu mun kasance daga cikin masu zunubi in mun aikata haka fa in usira ala annahum istahaqqa isma
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإن أثر على أنهما استحقا إثما إن أنكت إن كايتي ووطن متاني سنشن شنشن ذنوبي رنقو صبادك السيابني to fa akharani yaqumani maqamahuma mutum biyu za su tsayu a wurin su an gane tamkar su min alladhina istahaqqa alaihim ko min alladhina istuhiqqa alaihim in an ce min alladhina istahaqqa alaihim kinan waɗanda su al'aula yani sun ka cancanta a kansu saboda sun yi suna so su canye dukiyarsu ko ko istuhiqqa alaihim an yi zalunci akan su an kwace dukiyarsu wato hafsu ya karanta istahaqqa alaihim baqiyatul qura sun karanta istuhaqqa alaihim istahaqqa alaihim kina al-aula yani sun cancanta istahaqqa al-aula yani istuhaqqa alaihim to kuma an cancanta akan su arrin jayesu al-aula yani mafi cancanta daga shi mamacin in kuma muka dauki qira'a al-awwalina imamu hamza da imamu khalaf da yaqub da shuba sun karanta al-awwalina kenan istahaqqa alaihimul awwalina na farkon kenan sai ya zamanto su waɗancan allazina istahaqqa alaihim waɗanda an ka rinjaya a kansu su ne al'awwalina mafi cancanta a ba su wannan fa yuqsibani billahi sai su yi rantsuwa da Allah la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima lalle shaidan mu tafi cancanta da shaida su wa ma atadaina ba mu ketare iyaka ba inna idan lamina zalimin lalle mu kasance azzalumai mun kai hakan ga zalika adna aya ta ƙarshe ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك wannan hukuncin da aka yi bayani adina an ya atubi shahadati ala wajhiha shi zai sa wasu zo da shaida akan fuskar da ta dace aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko su ji tsoron za a iya mayar da rantsuwar su da ta waɗannan in an sun yi san ana iya warware rantsuwar sa to kaga zai ji tsoro ba zai rantsuwa akan ƙarya ba wattaqullaha wasma'u ku ji tsoron Allah ku yi saurare saurare na fahimta ba a zo a saurari wa'azi ba na watan Ramadan a wace kawai a watsar da wa'azin wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah ba zai shirye da mutane waɗanda suke fasikai ba in muka duba akwai wata qadiya wanda malamai suka faɗa a ƙarshe shine cewa akwai abinda malaman usulul fiqh suke cewa shin ana iya shafe hukunci kuma abinda zai zo bayan shi ya tabbata waɗansu malaman usulul fiqh sun kai akan haka an gane ko ma'ana lokacin da an ce shahada wato qadiya ce mai muhimmanci ku fahimce ta da kyau lokacin da an ce za a yi shaida in ya zamanto muna akan balaguro za a sa kafirai su yi shaida ina fata an fahimci ni a wato wannan hukuncin sai ya zama to misali tana yi wa a ce yanzu shin muhkam ne ko ba muhkam bane waɗansu malamai sun ce hukuncin ta yana nan to kaga nan ba a shafe ba waɗansu malamai kuma suna ganin a'a ai an rigai an shafe hukuncin na cewa kafiri in yayi shaida za a karɓa da haka ba za a karɓi shahada su ba to sai ya zamanto kenan wannan hukunci ne wanda an riga an shafe shi a yanzu ba aiki da shi ko kuma ya zamanto a'a hukunci ne wanda ana aiki da shi amma illa lura ta kama kenan in babu zarura ba za a yi aiki da shi ba wanda kuma shine muke gani in ya zamanto duk babu kowa sai kafirai gauri ya za kaga dole a nemi masu dan dama dama in ma wani abu ne tunda duk dai kafiran dai an san abin nan amma kuma ko cikin kafirai ana samun mi ana samun masu amana wa min ahli alkitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyin sabil wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun da haka dai a takaice waɗannan ayoyin ba za su samu bayani ba wato irin yadda muka so duk abubuwan da mu faɗa dare amma dai insha Allah ta'ala an yi bayani gwargwadon abin da hali ya basuwa ƴan uwa nan ya kamata mu dakanta mu aje tafsiri na wannan shekara tun da dai an riga an fafata an fafata an fafata mun yi fatan a ce an samu an kai ƙarshen suratul ma'ida amma abin wato yayi yawa saurin ba zai yi amfani ba ƙara a yi yadda abin za a amfana da shi kuma za a fahimta da kyau da haka waɗannan ayoyin ma ina ganin ko da wani lokaci ne in za a sake tafsiri sai mun ɗan dawo kaɗan dan akwai abubuwa da ya kamata mu faɗa a kansu sannan mu wuce a yi haƙuri kuma wa'azi aiki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayi akwai wani dan uwa da ya turo tambaya na duba tambayar nan ban san inda na saka ba cikin listafaina da Allah ya haƙuri kar ya gaba a bada amsa tambayar shi ba kamar ba za mu bada amsa bane ina fata an fahimta na'am na'am aje wuri cikin masallaci ba a so haka ba an gane mutum ya ce ya aje wuri a cikin masallaci ya ce wannan wurin nashi ne an gane ba a so wannan ba amma kamar yanzu misali mutum yana zaune saman kujera ya je ya tashi ya dawo to shi ya fi cancanta da ita an gane sai dai in ya in ya in kaya shi mishi amma abin da sa ake yin haka nan wani lokaci saboda mutum wani yana iya itikafi ne wani kuma ba iya itikafi yake yi ba ko ba haka ba dan haka ana kallon ma waɗannan zurufkin illa dai musulmi ya kamata in za mu yin abu mu zamanto nan wurin ibada ne ba wurin tashi hankali bane ba wurin girman kai bane yana yiwa in kai masa magana mai kyau yan mayar ma da mai kyau da za ku iya fahimtar juna ina fata an fice ni don haka yan uwa ai hakuri abin da ya shafi wa'azi da bayanai da ayoyi da hadisai duka na Allah ne sakon Allah ne muke isarwa kar wani ya sa tsammanin muna da adawa da shi ko mun fassara aya dan ta dace da sarran mu ko ta dace da sarran wani muna fatan wannan aiki mun yi shi ne dan Allah da mu da ku gaba daya kuma da mu da ku gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala wato ya hada mu a gidan aljanna firdausi gaba daya insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala bayan sallah babba an kare abin da ake yi in akwai rayuwa in akwai akwai rayuwa insha Allah ta'ala za a ci gaba da wannan tafsiri na ranar Lahadi zuwa Lahadi da aka saba sannan an ce ya kamata cikin karatun da gabata mutum yayi wasiya ko ba haka nan bane kakka bar wasiyar ka tayi nisa to in Allah ya kaddarci na mutu ni nayi wasiya alaran magashi da shi nake son shi mini sallah ni tun yanzu na gabatar da sau wasiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh